بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi daya ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 22 ga watan march shekara ta 2015 wannan shine kaset na 11 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyat al-harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim littafi ne da yake magana akan mas'ala mai muhimmanci daga cikin mas'aloli na aqidar musulmi dangane da alwala'u wal bara wato yadda ya kamata musulmai su jibanci junansu su kuma ainihin wato yi ahir su kiyayi tafarkin kafirai da waɗanda Allah ya fushi da su daga cikin Yahud da Nasara da kuma maguzawa daga cikin Larabawa da sauran ainihin wato bebayi ibn taimiya ya ɗauko wannan matsala tun daga tushenta sannan kuma ya yi mata rassa ta inda ya tattauna ga baki ɗayan matsalolin a bisa irin yadda aka sallata fanshi da dukka da zurfafa bincike da yin bayanai da kawo hujjoji waɗanda suke a bisa tsarin karantawar annabi sallallahu alaihi wasallama da manhajin waɗanda suka biyo wayan shi daga cikin sabai da tabi'ai Allah ya saka mashi da alkhairi babu takka littafin ya dace da irin wannan zamanin da muke rayuwa a zamanin da musulmi suka wayi gari sun samu kansu a cikin makauniyar kwaikwayo da bibiya da bin sawun al'ummomi na kafirai Allah ya shirar da mu dan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba mun karanta farkon muqaddimar da Ibn Taymiyyah ya wannan littafi bayan mun shawo bayanai dangane da muqaddimar da al-ustad doktor Nasir Ibn Abdul Karim al-Aqal yema littafin nan za mu tashi a inda mala yake cewa faslun halun nasi qabla islam wannan fasli zai bayani akan yaya mutane suka kasance kafin musulunci ma'ana wani hali al'ummar duniya take ciki kafin zuwan musulunci ibn taymiya yace i'lam anna allah subhanahu wa ta'ala ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila al-khalqi ala fatratin min ar-rusul ka sani ya kai mai karatu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne ala fatratin minar rusuli bayan an samu yanayi na ainihin kamfa na talauci na rashin manzanni ma'ana an daɗe duniya tana zaune cikin halin fatara na manzanni babu manzanni wa qad maqata ahlal ardi daidai lokacin da kuma Allah ya riga yayi fushi da mutanen duniya arabahum wa ajamahum larabawansu da gwarawansu illa baqaya min ahlil kitabi in banda ragowan waɗanda suka saura masu bin littafi matu wanda sun rasu au aktsaruhum ko kuma fi yawan su sun rasu qubailal ba'tha qubailal mab'athi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana Allah ya riga ya fita batun al'umma ya rabu da su da aka yake aiko musu manzanni yake sanya su akan shari'a ya riga ya fushi da su wanda suka rage kawai Allah yake kallon su da idan rahama su ne ragowan ahalul kitabi wanda suka rike dan abin da ya saura na littafin su wanda suka rike dan abin da ya saura na shiriyar da suka samu a gun malaman su karanta kissa ainihin wato Salman al-Farisi ta ishe ka ishara zuwa ga wannan yadda ya dinga kaura daga wannan malami zuwa wancan malami domin su ma malaman na alherin sun kare saura ai hikin nan har aka wayi gari babu wani malami mai alheri a dai lokacin da malamin shi na ƙarshe ce mashi to ka tafi ƙasa kaza ka jira ka zuwa ka jira zuwan manzon da zai na ƙarshen duniya amma yanzu babu wani sauran malamin kirki da zan maka wasiya ka je wurin shi to ƴan waɗannan baƙaya din su ne wanda suka saura Allah yake ainihin wato rangwanta musu amma in ba su ba duk sauran mutanen duniya Allah ya riga ya baran baran da su saboda kafircin da suke ciki ya kai ya kawo ina fata mun gane wannan wan nasu idzaka ahadu rajulaini gabaki ɗaya mutane a wannan lokacin iri biyu ne in ma kitabiyun mu'tasimun bi kitabin karo na farko akwai ahlul kitabi waɗanda suke rike da littafin imma mubaddalin ya zama littafin ma wanda ya riga ya rikice ne wa imma mubaddalin mansukhin hukum wanda bayan ya rikice ma an riga an share karatun shi wa dinin darisin da kuma wani addini wanda ya riga ya kode ba'aduhu majhulun bangaren addinin ba a ma san shi ba wa ba'aduhu matrukun bangaren da aka sani kuma an yi watsi da shi ba a aikata shi kaji karo na farko kenan kashi na farko na mutane ragowan masu rike da littafin da ya riga ya sha wahalar duniya a hannun fastoci macuta sun ta canza shi sun canza sun ƙara canzawa sun aje abin da zai zama baya favorin din son zuciyarsu sannan wani bangaren na addinin ma an manta shi saboda tsawon zamani wani bangaren kuma ana rike da shi amma tun a asalin shari'ar ma an riga an share an share wannan karatun bangare na farko kenan wa imma ummiyun min arabiyyin wa ajami ko kuma ummiyi wanda yake bai iya rubutu ba bai san bihin ba balarabe ko ba ajami muqbilun ala ibadati mastahsanu wanda yake ya fuskanci bautar abinda ran shi ya kyautata shi idan kawai ya ga ya dace na bautawa kaza dutse ko gunki ko wani ainihin wuri ko bishiya sai kama wannan bauta wa zanna annahu yanfa'u yana riya cewa wannan abin zai mishi amfani min najmin wasu na bautan tauraro aw wasani ko kuma gunki da aka kafa shi a waje au kabarin ko wani kabari au timsalin ko mutum mutumi au gairi zalika ko makamancin wannan kaji bangare na biyu kenan maguzawa ne da kuma kitabawa wanda kaɗan suka ɗara maguzawa ibn tamiya ya ce a lokacin da ake rayuwa a wannan duniya ta kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin mutanen duniya ɗayan waɗannan guda biyu ne a cikin tsabar duhun jahilci ake da kafirci wannasu fi jahiliyatin juhala mutane suna cikin tsantsagoran jahiliya wadda ta mamaye su gaba ɗayansu min makalatin ya zunnuna ha ilman wahiyar jahalun suna rike da wasu maganganu wanda suke tsammanin ilimi ne alhalin kuma jahilci wa amalun ya ha salahan wahiyar fasad da wasu ayyukan da suke ganin ayyukan a matsayin ayyuka ne na gari alhalin kuma ayyukan barna ne misali mutanen makka suna ganin yana daga cikin salah ayyuka na gari idan mutum ya zo ka'aba zai dawafi ya tube zindir haka suke da tunanin wannan wai nuna wa Allah ne cewa kai kana da bukata ya zuwa gare shi yadda ka zo duniya a talaka hayin talaka kake kaga a tunaninsu wannan aiki ne na gari kankan da kai ne a wajen Allah kaga wa huwa fasadun alhalin barna ne wa ghayatul bari'i minhum ilman wa amalan wanda ya kai matuka a wurin su wajen aiki da ilimi an yahsula qalilan min al-ilm al-mawruf ya zama ya samu wani dan kankanin ilimin da aka gada anil anbiya al-mutaqaddimina wanda aka gada daga annabawan da suka shude wa qadishta ba alaihim haqquhu bi batili irin wannan ilimin kuma zai zama an wayi gari ya samu cakudewa tsakanin gaskiya da ƙarya ma'ana suna da labarin annabi isa suna da labarin annabi isma'ilu suna da labarin annabi yunusa amma labarin ya riga ya cakude gaskiya da ƙarya karantarwa ta riga ta cakude gaskiya da ƙarya tauhidin ya riga ya cakude gaskiya da ƙarya ina fata mun gane wannan aw yashtagila bi amalin alqalil minhu mashru'un ko ya zama ya shagaltu da wani aiki wanda dan kadan ne a cikin shi asalin wanda aka shar'anta wa aktharuhu mubtada'un mafi yawan shi kuma bid'a ne la yakadu yu'tharu fi salahihi illa qalilan ba shi da tasiri wajen gyara nagartar wannan mutumi sai dan kada kamar da aka sami kirista suna ruhubaniyanci tun a lokacin wa ruhubaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim suna dauka cewa kuma addinin annabi Isa ne me asalin addinin shine zikiri da gyaran zuciya amma ka fita cikin mutane ka je ka zauna a daji ka aje wata yar fitilla daga kai sai ita baka da aikin komai sai sallah sai azumi baka shiga mutane baka aure baka sa sutura baka sa takalmi wannan ba addini bane kaga al-kathiru minhu ghairu mashru' dan kaɗan ne daga cikin shi asalin shara an samu wanda suka shagaltu da wannan sosai a cikin larabawan da suka zama kiristoci da sauran kabilu ina fata mun gane wannan aw an yakdiha bi nadrihi kadahal mutafalsifa ko kuma ya dinga baiwa kwakwalwar shi wahala na tunani irin wahalar da masu kokarin fahimtar rayuwa ta hanyar falsafa suke yi fatazuba mahjatuhu fil umur at-tabi'iyyati war riyadiyya sai zama gaba daya tunanin shi ya lalace a cikin kokarin fahimtar yadda ɗabi'a take da yadda kuma lissafin duniya yake yana kokarin ya fahimci yaya aka yi sama ta kasance yadda take me ke kawo ruwan sama me ke kawo a yi girgizar ƙasa me yasa duwatsu suka fi komai tsawo me yasa tsiro yake fitowa yana so ya fahimci ire-iren waɗannan abubuwa ta hanyar zurfin tunanin shi ya ta ba kwakwalwar shi wahala ya kasa fahimtar wani abun a zuwa gani shine yace wa islahil akhlaq da kuma kokarin gyaran halaye irin abin da su kusubun sa'ida suke ta yi kokarin a gyara halayen mutane a tafi a daina halaye na banza a daina shan giya a daina zinace zinace a daina kisa da sauransu kokarin gyaran halaye hatta yasila in wasala bi adal juhudil ladhi la yusafu ila nazarin qalilin muttarib ibn taymiya yace mutum zai ta yin wannan tunani har ya isa in ma har ya isa din bayan wahalar da zai sha zuwa ga wani dan kankanin abu na sakamako wanda yake kuma mutarib rudaddan sakamako la yarwi wa la yashfi baya kosarwa daga kishirwa baya kosarwa daga ainihin wato cutar jahilcin da maguzancin la yarwi baya kosarwa daga kishirwa ilimin wala yashfi ba kuma ya warkarwa daga cutar jahilci da maguzanci min al-ilmi ilahi baya warkarwa baya gusarwa daga ya samu mu da mutum wani ilimi irin wanda Allah yake bayarwa batiluhu adhaafu haqqihi barnar da ke cikin abin da suke ganowa ta ninninka ainihin abin da ke cikin sa na ainihin gaskiya wannan kuma haka yake har yanzu duk wanda yace zai gano ya fahimci Allah ta hanyar falsafa to zai gano abubuwa ne wanda suke barna za ta ninninka gaskiya a ciki karan tarihin abul ala'il ma'ar wani zindiki ne daga cikin mawaka da aka yi a tarihin ainihin zamuna na da zamanin daular abbasiya wai shi makaho ne mai kwakwalwa wai yana so ya fahimci Allah ta hanyar falsafa ya dinga ɗiba wa kanshi falsafa iri-iri muguwa yana karantawa daga ƙarshe ya yi mugayen fahimta a cikin rayuwa wanda malamai suka hukunta zindikancin shi ya ƙi aure ya ƙi cin nama ya ƙi cin abinci mai kyau komai baya yi da tunanin wai yana so ne ya rayu rayuwa ba tare da ya cutar da kowa ko ya cuci kowa ba baya cin nama wai saboda sai an yanka dabba wai an zalunce ta an yanka ta tsohon dan kishin dabbobi ne jama'a ya manta Allah da ya halitta dabban shi ya ce a yanka ta ya ki yin aure saboda wai shi baban shi da ya kawo shi duniya ya cuce shi ya kawo shi cikin wahala shi kuma bai so ya kawo kawa cikin wahala da haka ya ce a rubuta a jikin kabarinsa hadha jinahu abi alayya wa ma janaitu ala ahad wannan shine bala'in da ubana ya sani a ciki ni kuma sa kowa cikin wannan bala'in ya manta Allah cewa yi da da yake ba ruwa kyauta ne ya habu liman ya sha'u Allah kuma zai kira ba da suna kyauta ba in ba alheri bane kaga mulki da yake ba alheri bane Allah bai ce kyauta ba sai ya ce yu'ti qul allahumma malikal mulka tu'til mulka man tasha bai ce ya habu ba kaga rashin fahimtar sirrin kalmomin alqur'ani ya kai shi ga wannan kuma babban malami ne a cikin falsafa iya da littafai ga sunan luzum ma la yalzam har wani littafi da yayi wai yana so ya kwaikwayi alqur'ani yana so ya kwaikwayi ayoyin alqur'ani wajen fasaha zindiki ne cikakke zaka ji yan arabiya suna yaban shi saboda iya larabcin shi da iya waƙoƙin shi amma zindiki ne a akida jama'a Allah ya shirye da mu almuhim misali ne akan mutumin da zai ce wai zai fahimci rayuwa ta hanyar falsafa kuma dai kowa anan ya da labari game da misalan ire-iren waɗannan malamai su razi su ibnul juwaini da makamantansu waɗanda suka kokarin fahimta addini ta hanyar falsafa suka yadda shari'ar ainihin da annabi ya karantar da ƙarshe suka koma cikin haira da rudewa mafi karancin su shine wanda ya samu kanshi ya rude cewa bai yadda da komai ba ya dawo ya ce ya yadda da abin da musulmai suka yadda da shi a jumlace amma bai iya tafsiri saboda ya riga ya rude la'alli laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyatu tarafi baina tilkal ma'alim falam ara illa wadi an kaffa ha'ir ala zakarin au qari'an sunna nadin yayi ce yayi yawo makarantu daban-daban na ainihin tauhidi da karantawa bai ga komai ba sai wanda za ga yayi tagumi saboda gaba daya rude sai wanda shekaru suka cinye shi bai gane abin da yake ba shine sanani ya bashi amsa da cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'ahadir rasuli wa man laqahu min kulli alimi fama hara man yahdi bi hadi muhammadin wala sa tarahu qari as-sinna nadimi yace duk da kake ta gantalin kana yawo baka je makaranta annabi bane shi yasa shi zaka rudi Allah ya shirar da mu a takeice yace waɗannan mutane na jahiliya masu kokarin fahimtar rayuwa ta hanyar falsafa sai su samu kansu a cikin wata ƴan kankanuwar fahimta mai cike da barna ninkin ba ninkin gaskiya in hasala in ma ya samu din kenan wa anna lahu zalika yo ina ma zai samu wannan ma kasratul ikhtilafi bayna ahli bayan akwai sabani mai yawa tsakanin malaman falsafa din walittirabu wa ta'azzur al-adillati alayhi da kuma rikicin da ke tsakankanin su da kuma ta'azzur rashin samuwon dalilai wal asbab da kuma hanyoyin samun dalilan ma ba su da hanyoyin karatun domin karatukan labarin sa kawai suke ji musamman dai a jaziratul arab wata ƙasa ce wanda zaka yi kwatanta da irin ƙauye a yanzu wanda kace kaman babu network zaka kaman suna kharijid duniya ne in ka tafi irin ƙauyuka na gaske din nan suka yi nisa da hadiratul imara a yanzu inda babu network babu internet babu komai babu titi ba asibiti babu ilimi in ka je wurin ka zauna kai awa guda sai ka ji kamar alahira kake saboda disconnection da zaka samu da duniyar nan ko to kama haka larabawa suke suna ana a kewaye da su akwai imarat akwai wato hadarat akwai furs akwai yunan akwai atrak akwai a tsallaken kogin bahar abin mutawassit akwai turawa duk waɗannan al'ummin suna da ɗan wani rabo na wayewa kai su ko laraba suna zaune ba su da rabon komai na wayewa kai sutura ma ba su iya sawa ba a lokacin gayu ma ba su iya ba amma suna ɗan jin labari nan da can tunda suna zuwa kasuwanci suna zuwa yawon dandi suna zuwa ganin gari karanta kisan sayidina abu sufyan ta musulunta shi bayan musulunta shi da aka je yaki kadisiya in ba na manta ba bayan an ci kasar sham da yaki ya tsaya ya kalla ya ce oh wai yanzu mu larabawa mu ne muke mulkin kasar sham yace lalle musulunci ya girmama mu aka ce me ya faru yace ya tuna ne sa'ad da in za su shigo kasuwanci kasar nan sai sun tsaya fa a bakin boda yadda kasan da ana zuwa Lagos sai sun tsaya bakin boda sun je sun nemi yan tauri da yan daba sun biya su su za su ratsa da su cikin kasan nan in ba haka ba kana shiga za a makwaci ce ai ga na banza ya zo balarabe ya zo da dukiya haka za su samu waɗannan yan daba wanda suka san gari kuma ake jin tsoron su su ba su kuɗi su za su ratsa da su su je su kasuwancin har su fito da su zuwa wajen boda da kaga mutumin da zai shiga irin wannan shiga zai shiga ne ba shi da aminci ba shi da yadda da kanshi da abin da yake Allah Allah yake yi ya fito da haka ba zai iya samun nasibi na wayewa kan da ake da shi a wajen ba dan baya cikin natsuwar da zai koyi wani abu mun gane sai dai in ya koma idan ba da labari ɗaya biyu da ba a rasa ba to haka larabawa suke to irin wannan ba laraban ina ya ga asbab na fahimtar rayuwa ina ya ga asbab na gane abin da ake ciki a duniya duk abin da suke ji kawai labarai ne waɗanda suka gada daga iyayensu da kuma ire-iren waɗannan ɗaiɗaiwa kamar da kasan dai ƙauyen da muke kwatance da shi a yanzu din nan duk da irin wannan ƙauyencin da suke ciki ba za su rasa labarin cewa ai a inda aka waye akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba ko da ba su taba ganin shi ba ko da ba su taba mu'amalantar wannan wayewar ba ko da ba su san da ake hulɗa irin ta wayoyin mutane ba ina fata mun gane Allah ya shirya da mu fahadallahu nasa bi barakati nabuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallama to ana cikin wannan hali na bala'i sai Allah ya shiryatar da mutane da shiriyar da ya aiko musu ainihin wato annabta ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa bima jaa bihi min albayyinati wal huda da kuma irin abin da manzon yazo da shi na shari'a da ayoyi mabayyana hidayatan shari'a wadda jalat jallat an wasfil wasifina tafi karfin masu siffantawa su siffanta mutane suna bakin wuta ne Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsiratar da su wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum kamar da manzo Allah yake cewa tsakanina da tsakaninku kamar tsakanin mutumin da yazo ya hura wuta ne yana so ya ji dimi sai kuma sai ga kwari da ainihin abin nan da shinge ko suna so su fada shi kuma yana ta kore su daga fadawa daga wutan nan haka manzo Allah ya tarar da mutane a cikin wannan bala'i na maguzanci iyakar maguzanci kenan dan kai imagine a ce larabawa yadda suke rayuwa a wannan shekara 1500 da suka wuce jama'a a ce a lokacin Allah bai musu gam da katar ya aiko manzo Allah ba alayhi salatu wassalam kana jin da yanzu bayan shekara 1500 za su kasance ko America ba ta kai iskanci ba wallahi kaddara a ce ba aiko manzo dan a lokacin masu sun kai virwa ta maguzanci ta kai wa kowa na da Allah shi akwai wanda yake da Allah na aljihu yana da shi wanda yake wato na yanzu kenan wanda zai bukace shi nan kusa yana da wani a gida yana da na kabilarsa a Ka'aba yana da na anguwa duk wannan allolin yana bauta musu akwai wanda akwai wanda yake auren matar uban shi idan idan uba ya mutu to ƴaƴan sai su gaje matan shi uwarsu ce kawai ba za su gada ba tunda kuma ana samun wani uban yana da mata 60 zaka yana da ƴaƴa takwas sai a raba musu kowa a ba shi mata biyar biyar ko takwas takwas abin da ya sawaka sai da Allah ya zo ya ce a kar ai haka duk ana yin wannan ana kashe 'ya'ya da ransu mata ana iya shekara arba'in ana yaƙi akan wani dalilin da bai kai ya kawo ba a kashe gari guda a yi ta yaƙi akwai yaƙoƙin da sai da musulunci bai sulhunta su wani na iya shan giya ya yi wata guda bai san inda yake ba karanta hadisin tarihin ainihin wato haramta giya ko ran da aka haramta giya gaba ɗaya garin madina sai da cika da warin giya saboda wani yana da tulu ya fi arba'in ya riga ya gama jika ta zai sha ta aka zo aka ce a zubar da haka suka watsar da ita ta cika gari duka kwatan madina ya ta cika da giya ko ina na wari saboda yawan giya kuma duk wannan abubuwan ana yin su kowa ya yarda a culture din ba wanda yake ganin cewa hakan bai dace ba ka san matsala al'ada ta wayi gari ta zama accepted ko to canza tana da matakar wahala amma idan ana ganin ta matsayin mummuna da sauki yanzu kaddara jama'a taɗi da mutane suke na aure in kana son budurwa ka ta zuwa kofa gidansu kana laɓewa ta fito ku taɗi ai ba kyau ko ba ana ta wazi ba shekara nawa ana wazi ya fi arba'in yanzu amma amma an daina saboda an riga an saba ana ganin al'ada ne in ma baka zuwa za a ce baka santa ne da ka duk salancin ka sai ka san da kake ka dan musulunta da dan taɗin haka ka dan je da bulugul maram ana yi ana biya di sai sauran baka ba za ka aure ta ba iyayen da za su yi a ƙariya yake baya wani santa saboda ya riga ya zama fat up abin nan culture wanda yake an riga an yi ya samu total recommendation a cikin al'umma to haka suke yin wannan shan giyan da zina da yaƙi da komai an yadda kowa ya yadda cewa haka ne rayuwarsu ta haka da manzo Allah ya zo ya ce duka babu kyau sai suka ga ina yaushe za a waɗannan abubuwan to me za a yi kenan kuma ina ba ta mafahimci wannan to kaddara jama'a waɗannan mutanen da Allah bai musu wannan gaba da kasar din ba zuwa yanzu ya za su zama Allah kare sai da za su zama Allah ya shirin din shine sai yake cewa wafaqat ma'rifatal arifina shari'a da tafi karfin sanin masana hatta hasala li ummatihi almu'minina umuman wa li ulil ilmi minhum khususan min al-ilmi nafi har aka waye gari aka samu abin da ya faru ga al'ummar shi gaba ɗayan shi manzon Allah alayhi salatu wassalam da kuma masu ilimi daga cikin al'umma musamman suka samu minal ilmin nafi suka samu ilimi mai amfani wal amali salih da kuma aiki nagari wal akhlaqil azima da halaye masu girma masu kyau was sunanil mustaqima da kuma al'adu miƙaƙu ma law jumi'at lisairil umami ilman wa amalan al khalisatu min kulli shawbin ila al hikmati allati bu'itha biha latafawata tafawutan yamna'u ma'rifata qadarin nisbati baina bainahuma yace al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu kyakkyawan ilimi mai amfani aiki nagari halaye masu kyau al'adu masu kyau abinda al'umman nan suka samu sakamakon falalar zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law ma law jumi'at hikmatu sa'iril umam da za a aje ilimin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hikimus da halayensu na gari da daukar da suka samu a al'adu da da ainihin halayensu a aji a gefe guda a tattara kuma gaba daya hikima da ilimi da aiki na gari na sauran dukkanin al'ummomi gaba daya a tattara a gefe guda al khalisa min kulli shawbin sannan a cire duk wani barna da ke cikin wasu al'ummomi a kauda kai daga barin shi a tara abin kirkin su gaba ki ɗaya ko ila alhikmati allati bu'itha biha a gwada su da hikimar da ta sa aka aiko annabawa da shi da tafawata tafawutan yamna ma'rifata qadar nisbati bainahuma da an samu zarceceniya zarceceniya da ta hana ma a iya fahimta da ainihin wani percentage ne al'umma manzo Allah suka dara sauran al'ummomi Allah sa kun gani da za a tara ayyukan kwarai na dukkanin al'ummomi a guri guda a cire ayyukansu na banza ma'ana a ba su bonus a cire ayyukansu na banza a cire ilim a hada iliminsu da nagartarsu da komai dukkanin al'ummomi a aje gefe guda a aje kuma ilimi da nagarta da ainihin wayewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na al'umma manzo Allah sai ya dara ya dara dara wanda ma ba za a iya gane bambanci ba saboda yana kokarin fasara maka ma'anar cewa manzo Allah ya kawo alherin da an kasa siffanta shi an kasa sanin yadda za a siffanta shi sai dai abinda Allah ya bada labari kawai sai ce falillahi alhamdu kama yuhibbu rabbuna wa yarda muna godiya ga Allah mu al'umma manzo Allah tsare salama kamar yadda Allah mu yake so a gode mishi kuma irin godiyar da yake so wa dalailu hadha wa shawahiduhu laysa hadha mawdu'a yace hujjoji da shaida akan cewa al'umma manzo Allah sun zarta kowace al'umma wajen falala ba nan bane wurin magana sai wani wajen kuma daban sai an je wani littafin ibn taymiya kenan akwai karatun ne sai ce thumma innahu subhanahu ba'athahu bidinil islam sannan kasancewa Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da addinin musulunci allazi huwa siratul mustaqim wanda musulunci shine tafarki madaidaici wa farada alal khalqi an yas'aluhu hidayatahu kulla yawmin fi salatihi kuma Allah ya farlanta wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dinga roƙon shi Allah din cewa ya shiryar da su kullun su dinga wannan addu'a suna cewa Allah ya shiryar da su fi salatihim a cikin sallolin su wa wasafahu bi annahu siratul ladina an'ama alaihi Allah ya siffanta wannan shiriyar tashi da cewa shine hanyar waɗanda ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa was-siddiqina da mutane masu gaskiya wash-shuhada'i da shahidai was-salihina da mutane nagari ghairil maghdubi alaihim walad-dallin yace kuma ba hanyar waɗanda ya fushi da su bane ba hanyar batattu bane ishara zuwa ga fatiha ko da wajabcin karanta ta a kowace sallah da kuma abin da ke cikin ta na addu'a da Allah yake ba da labari shi da kan sharisul kursi cewa na raba fatiha tsakanina da bawana in ya ce alhamdulillah rabbil alamin ya ce bawana ya gode mini arrahmanir rahim ya ce bawana ya ziga ni ko maliki yawmiddin bawana ya tsarkake ni bawana ya muni kaza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bawana ya dayanta ni da bauta daga nan kuma sai ya ce wannan shine bangaren abinda na bawa kaina duk abinda bawana zai roka zan bashi wali abdi ma sa'ala da haka daga cewa ihdinas siratal mustaqim Allah zai ce na baka kaza kaza kaza Allah zai ce na baka hadisi ingantacce a cikin bukhari da muslim to isharar da yake kenan izuwa ga nan zai zo faɗe ta karara ina fata muna ganewa to bayan da ya gama wannan din muqaddima ibn taymiya dama karatun shi karatu ne irin na ainihin salafiya tsantsa shine magana da hujja me hujja kuma aya da hadisi bisa fahimtar magabata kajiya kwararo zan tuka ko to sai zai daure magana shi da ainihin hujja sai ce kala adi ibn hatim radiyallahu anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adi dan hatim Allah ya kara masa yadda gashi a kasa mala yace huwa sahabiyul jalil adi ibn hatim ibn abdullah ibn sa'ad al-ta'i ali dan aini adi dan hatim dan abdullah dan sa'ad al-ta'i ibn hatim al-jawad al-mashhur al bil karam fil jahiliya dan gidan hatim al-ta'i hatimu mai kyauta wani mai kyauta ne da ya shahara a jahiliya ya shahara da labarin kyauta ba a taba ganin mutum mai kyautar shi ba irin labaran shi na kyauta suna nan cike da labarin da a cikin littafin adab na larabci aslama adiyun sanata 90 lil hijra adiyu ya musulunta shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana ra'isa qaumihi fil jahiliyyati wal islam jagora ne cikin al'ummar shi a jahiliya da musulunci wa mimman sabatu alal islam yawmar ridda ya daga cikin mutanen ƙauyuka wanda suka tabbata a musulunci zamanin sai na bakar da aka samu riddadin nan da mutanen ƙauye suka yi wa shahida futuhal iraqi wa ghayriha ya halacci buɗe ƙasashen iraki da wasu ƙasashen thumma sakana al-kufa sannan ya zauna ƙasar kufa wa shahida siffina ma ali radiyallahu anhuma ya je wannan ma'arika ta fitinar siffina tare da sayyidina ali Allah ya kara musu yadda wa mata sanata 68 ba'da al-hijra ya mutu shekara ta 60 da ainihin takwas bayan hijira wa umruhu shekararsa 120 sanata dan shekara 120 ne jama'a sai da ya sha ya koshi tukunna ya miƙe kafa shekara 120 ai ba nan kusa bane unzurul isabata fi tamidis sahaba mala yace karanta littafin al-isaba na ibnu hajar mujallad na biyu shafi na 468 zuwa da tara a cikin tarjama ta 5400 da saba'in da biyar na fata mun gane wannan shine adiyu dan hatim tsohon fasto ne to da ya zo ya ce a taito rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ce na zo gun manzan Allah tsara da aminci Allah su tabbata a gare shi wa huwa jalisun fil masjidi manzan Allah yana zaune a cikin masallaci faqama alqawm sai duk aka miƙe faqala alqawm ko sai mutane suka ce hadha adi ibn hatim ga adiyu dan hatim nan waji'tu bi ghairi amanin wala kitabi yace kuma nazo ne ba tare da na nemi aman shine na nemi cewa zan shigo kar ai muni komai ba ban kuma aiko ga nan shigowa ba kuma an san shi babban mutum ne a cikin kafirai ada falamma dafa'atu ilaihi akhadha bi yadi yayin da nazo kusa da shi sai ya kama hannuna wa qad kana qala qabza zalika ya kasance yana faɗa kafin nan yana cewa inni la arju an yaj'al Allahu yadahu fi biyadi yana cewa ina fata Allah ya sanya hannuna a cikin hannunsa qala falaqiyatuhum ra'atun wa sabiyyun ma'aha manzo Allah yana cikin tarban wannan babban mutum daga cikin baki da yazo sai ga wata mata wata talaka da danta wani dan maraya haka sai suka zo sai suka tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi inna lana ilayka haja muna son ganin ka ne ya manzo Allah duwa gani fa manzo Allah shugaban duk musulmin duniya gabaki ɗayan su yana cikin ganawa da wani babban mutum sai ga wata mata miskiniya kawai ta ce ya manzo Allah ina son ganin ka fa qama ma'ahuma hatta qada hajatahuma saboda tawali'un manzo Allah sai ya samu sai ya miƙe ya je ga wannan mata da yaranta har ya biya musu bukatun su ya ba su abin da suke bukata summa akhadha bi yadi sannan ya ƙara kama hannuna hatta atabi darahu ya tafi da ni har gidansa saboda tawali'un manzo Allah da iya tarban baki fa ulqiyat lahu fa alqat lahu alwalidatu wisadatan sai wata baiwa ta ta kawo mishi wani dan filo fajalasa alaiha ya zauna akan wannan filo wajalastu bayna yadayhi ni ko na zauna a gaban shi fa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala manzo Allah ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa karshe ba wani gaggawa duk jawabin da zai sai wannan sai ya fara duk saurin da ake sai da ya fara da hudbatul haja thumma qala sai ya ce ma ya firruka a ya firruka an ta ƙula la'ilaha illallah wai me ya same ka ne me yasa kake gudu ne kana gudun ka faɗi la'ilaha illallah ne a diyu manzo Allah ya fara da wa'azin tauhidi kenan fal ta'lamu min ilahin siwallah ko ko ka san wani Allah ne banda Allah mahalicci qala adiyu yace qultu la yace sam ba ni da wani Allah da na sani mahalicci banda Allah da kake magana thumma takallama sa'atan adiyu yace sa'an nan manzo Allah ya ci gaba da wa'azi tsawon lokaci sun makala sannan ya kare cewa inna ma yafiruka an taqula Allahu akbar wa ta'lamu shay'an wa ta'lamu shay'an akbar min Allah yace kai dai kana gudun ne ka ce Allah shi yafi kowa girma ko ko ka san wani wanda yafi girma Allah qala qultu la adiyu yace a a ba wani wanda sani da yafi Allah girma qala sai manzo Allah ya ce mishi fa innal yahuda maghdubun alaihim to ai yahudawa Allah ya riga ya fushi da su wa innan nasara dullalu su ko nasara batattu ne waɗanda kake bi qala sai ya ce fa qultu sai na ce fa inni hanifun muslimun kai manzo Allah ni fa na riga na musulunta na zo in ga maka na musulunta ne qala yace fara'aitu wajhahu yanbasitu faraha sai naga fuskar manzo Allah ta sake nan da nan cikin faraha wa zakara hadisan tawila dogon hadisi ne wannan da manzo Allah ya cire mishi cross yace ku kuna bautawa abin nan malaman ku ko ai kowa ya san hadisin rawahu tirmidhi wa qala hadha hadisun hasanun gharibun da yake wannan lafazin da malai kawo anan ya fi kama da lafazin ibnu khuzaimah a cikin kitabut tauhid da kuma tabarani a cikin al-kabir akwai wasu kalmomi waɗanda babu a cikin ainihin riwayat tirmidhi da yake ishara anan kamar nan da yace fa inni hanifun muslimun a can cewa yayi fa inni ji'tuka musliman ko wata kalma makamanta haka amma dai fil jumla riwaya ce wadda take ta yi ɗaya da irin ta ainihin al-imamu tirmidhi din wa qala tirmidhi yace hadha hadisun hasanun garibun wannan hadisi yace kyakkyawa ne kuma wato mai hanya guda gashi a ƙasa mala yace sunan Tirmidhi ka duba hadisin a cikin lamba ta 2933 a cikin mujallad na biyar shafi na 202 da 203 da 204 wa qala fi Tirmidhi hadha hadithun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadisi Simak ibn Harb wa lil hadisi turuqun wa shawahid ukhra hadisin yana da hanyoyi da shawahid daban-daban aktsaruha mukhtasara mafi yawansu sun zo da labarin a takeice unzur musnad ahmada ka karanta musnad Imam Ahmad a mujallad na hudu shafi na 300 da ainihin 78 a takeice hadisi ne riwaya ce ingantacciya a shahid a cikin ta kaga manzo Allah ya faɗa karara cewa yahudu Allah ya yi fushi da su nasara kuma batattu ne yanzu wannan hadisi yana fassara maka ma'anar ƙarshen Fatiha kenan da yace ghairil maghdubi alaihim su ay maghdubi alaihim fassara daga bakin manzo Allah sune yahudu wala dallina fassara daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune nasara mun gane sai ce wa qaddalla kitabullahi ala ma'ana hadha alhadith kuma littafin Allah alqur'ani ya bayyana ma'anan wannan hadisi qala Allah subhanahu Allah yace qul hal unabbi'ukum unabbi'ukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi waja'ala minhum alqirrata wal khanazira wa abada at-taguta yace bana ba ku labari ba bi sharrin min dhalika da abin da ya fi haka tsananin sharri masubata na inda Allah ina ba ku wannan labarin ne ina mai neman lada a wurin Allah na wa'azin da zan muku wanda ya fi haka sharri shine malla'anahu Allah wanda Allah ya tsine mishi albarka waghadiba alaihi Allah ya fushi da shi waja'ala minhumul qiradata wanda Allah ya mai da su ainihin birai wal khanazira ya mai da su aladai wa abadat taguta ya mai da su masu bautan tagutu masu bin samiri sune yahudi kenan ko sun fa wancan zantan da kuke yi sharri wad damiru aidun ila al yahud damirin cewa la'anahu waghadiba alaihi waja'ala minhum waɗannan wannan damiran duka suna komawa ne zuwa ga ainihin yahudawa wal khitabu ma'ahum kama dalla alaihi siyaqul kalam magana kuma ana yi da su ne kamar yadda ainihin wato yanayin magana ta nuna wa qala ta'ala Allah yace alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum ko ma hum minkum wala minhum da Allah yace wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun su kenan munafikai ko to kaga sai Allah yace sun yi tawallau sun bi qauman ghadiba Allahu alaihim suna bin mutanen da Allah ya fushi da su Allah ya ce manzo Allah baka kallon waɗannan da suke bin waɗanda Allah ya fashi da su suka waye gari su ba a cikin ku ba su kuma ba a cikin waɗancan ba suna rantsuwa da Allah akan ƙarya suna sanar cewa ƙarya ne munafiki kenan shi bai shiga cikin kafirai ba kuma shi bai shiga cikin musulmai ba la fil iri wa la fil nafiri waɗancan ba su yarda da shi ba waɗannan kuma yana musu makarkashiya to a shahid shine tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim suna bin waɗanda Allah ya fushi da shi suna bin Yahudu wa humul munafiquna allazina tawallaw al-yahuda sune munafikai waɗanda suka hada kai da Yahudawa bittifaqi ahli tafsir ittifaqin malaman tafsiri haka ake fassara wajen nan munafikan Madina da suka hada kai da Yahudawan Madina dan azalunci manzo Allah da al'umma sana sahabbai wa siyaqul ayati yadullu alayhi siyaqin ayan ma yana nuna haka qala ta'ala har yanzu yana fassara mana cewa ayoyin alqur'ani sun nuna cewa al-maghdubi alaihim tabbas yahudi ne dalal kuma su ne nasara ya ce Allah ya faɗi duribat alaihimu zillatu aina ma sukifu illa bi hablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bi ghadabin minallah yace an ainihin wato da ke su da kaskanci aina ma sukifu duk inda suka shiga illa bi hablin minallahi wa hablin minan nasi sai sun samu ainihin wato sagi daga Allah sun samu igiya daga Allah da kuma igiya daga mutane ma'ana sai sun samu waɗannan abin suna bin su daga Allah kuma daga mutane wa ba'u bi ghadabin min Allah sun samu ainihin wato sun cancanci al-ghadab fushi daga Allah wa zakara fi ali imran qawluhu ta'ala wa ba'u bi ghadabin min Allah haka ma ali imran ya ambaci wannan magana wa hadha bayan anna al-yahuda maghdubi alayhi kaga wannan da yana tabbata mana cewa yahudawa Allah ya fushi da su wa qala fi nasara suka kirista sai Allah ya ce game da su laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda suke cewa Allah ɗayan uku ne babu shakka kafirai ne ila qauli habba fa Allah da yake cewa qul ya alal kitabi la taglu fi dinikum ghayra alhaq ya ku mutanen littafi kar ku zake game da al'amarin addinin ku zake wadda ba ta gaskiya ba wala tattabi'u ahwa qaumin kar ku bi son zuciyar mutane waɗanda qad dallu min qablu tuntun sun riga sun bata wa adallu kaseeran sun batar da mutane da yawa kuma wa dallu an sawa'is sabil sun bace daga hanya madaidaiciya kaga su sai Allah ya ce musu kada su guluwi abinda aka same su da shi shine guluwi na jahilai wuce maka da rawa wa hadha wa hadha khitabun lin nasara kama dalla alaihi siyaq wannan kuma da nasara ake kamar yadda yanayin aya ya nuna wa li hadha nahahum anil guluwi shine Allah ya hana su zakewa wa huwa shi guluwi shine mujawazatul haddi wuce maka da rawa kama nahahum anhu fi qawlihi kama yadda Allah ya ƙara hana su gulu yace ya ahlul kitabi la taglu fi dinikum wala taqulu ala allahi illa alhaq ya ku ahlul kitabi nasara kar ku ta maka rawa addini kuma kar ku faɗi wani abu game da Allah sai gaskiya me gaskiyan cewa innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatu iyakar gaskiya kenan isa almasihu dan maryamu manzon Allah ne kuma kalmar Allah ne har zuwa ƙarshen aya wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ko wa aminu billahi wa rasuli to kaga Allah ya ce musu tsaya iyanan kar ku ce dan Allah ne kar ku ce ɗayan alloli uku ne dan shine guluyin cewa da yace can laqad kafar ladina qalu inna allaha salisu salasa Allah ya ce musu kar ku zake game da addini kar ku dinga cewa dan Allah ne kar ku dinga cewa su uku ne duk Allah ya hana su wannan domin wannan shine guluwi din shine kai kai wani bawan Allah matsayin da ya wuce nashi mutum ne bawa na Allah manzan Allah amma suka ce dan Allah ne suka ce Allah ne suka ce yana halitta suka ce shi za a bautawa duk wannan yana cikin wato nau'o'i na guluwi da suke da shi wal yahudu su yahudawa muqassiruna anil haqq sun takaita ne sun ki kaiwa kan gaskiya wan nasara su kuma nasara ghaluna fihi su kuma sun wuce gaskiya ne sun wuce makaɗi da rawa ne fa amma wasmul yahud bil ghadabi wan nasara bid dalal falahu asbabun zahiratun wa batina laysa hadha mawdi'uha ibn tamiya yace kaga dangane da cewa yahudawa an siffanta su da cewa Allah ya fushi da su da kuma nasara cewa batattu ne akwai dalilai da dama bayyananu da boyayyu amma ba ne muhallin su ba wayo ibn tamiya shi ma yana muktasar ne yana iktisari baya son ya tsawala irin yanda ibn qayyim yake mana ko yace ba nan bane kaga baya kadan ya mana magana akan cewa ba ba tsawaitawa nan ma haka wajma'u zalika amma gaba daya a dunkule game da haka shine anna kufral yahudi asluhu min jihati adamil amali bi ilmihi kafircin yahudawa ya zo musu ne ta hanyar kin yin aiki da ilimin su fahum su yahudu ya alamuna alhaq sun san gaskiya wala yattabi'unahu amalan amma ba sa aiki da gaskiya wala qaul aula qaulan wala amalan ko ma ba sa fadan gaskiya balantana su aiki da ita su kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ko an ga ana yin mugun abu ba a hanawa su ba za su yi bare kuma ba za su hana ba kuma sun san annabin nan gaskiya ne sun ƙi imani da shi ko kaga shine sun san gaskiya amma suka kauda kai suka ja da baya to shine Allah ya fushi da su kwatankwacin su shine kwatankwacin malami wanda ya san gaskiya ki faɗa zai zo yi magana akan wannan su kuma wa kufurin nasara min jihati amalihim bila ilmi su kuma nasara wanda suka fi kama da su sune yan dariƙa muridai masu bauta babu ilimi masu zafin ka addini babu ilimi sun fi kama da yan da kiristoci shine mene su kuma kaji aiki ne bila ilmin ba tare da ilimi ba fahum su yajtahiduna fi asnafil ibadat suna kokari cikin nau'o'in ibada daban-daban bila shari'atin minallahi ba tare da shari'a ba kamar inda ibn al-wadda yake fada a cikin kitabul bid'a ko wannahi anha haka ne ko sun tafi nashi na ibn wadda yake cewa zaka ga duk wani dan bid'a yana da nishadi a cikin ibada baya jin karsashi ba yana da karsashi a wajen ibada saboda shedan ya riga ya gama da shi shedan baya hana shi ibada dan ya san ibadar da yake aikin banza ce zaka ga dan dariƙa zai iya wuni yana zikiri shedan ba zai hana shi ba saboda shedan ya san wannan aikin banza ne kuma ya dinga musulmai gori cewa shi yana zikiri ba ga wani haka ibnu wabba ya fada ibnu wabba a cikin kitabul albida wan nahyi anha haka zaka kirista ya dage yana tabauta da ikhlasi a cikin zuciyar cewa bauta yake ba ruwan shedan da shi dan ya san wannan aikin banza yake ba zai amfane shi ba amma wanda yake kan manhaji sawi wanda yake ahlus sunna kan manhajin salafiya wanda yake bin tafarkin gaskiya wani sai ta waye girma bai zikirin safa ba zikirin da yake na bayan sallah asuba bai yi ba shedan yana ta hana shi shi kuma saboda ya san in kai irin na manzo Allah to ka dace ba zai baka ba sai kai da gaske zaka yi shi ba ka bane awal sai ya san in kai kwaya daya to lalan da zaka samu ba kankani bane amma wancan sai ya bar shi yayi tarbi dubu za ga wanda tarbi haka tari guda kama kaman tifa ta zubar da yashi duka tarbi ne yana ta ja yana ta ja ya kwana yana ja kuma ya fito yana mutane galatsi wai shi yana bauta to aikin banza yake dan ba ta da certification daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma harka ji yayi girin gidi shi yace shi bautar da yake yi ma ta riga ta kai matakin da sai ma yayi sabo dan a samu a samu balancing a cikin sheet din shi na lahira dan a samu equation din ya balance dan dan wai ibadar da yake yi dole tana bukatan ta dinga cin wani zunubi in ba haka ba ta ci mai lada kamar wuta ce aka hura ta dole tana bukatar kiraren da za ta cinye ko in ba ka bai sai ta cinye abin da ba ce ta cinye ba to kaga wannan duka shedan ne ke riya mushi haka karanta littafin ibn al-waddah na al-bida wan nahy anha akwai maganganu ma kwatan kwacin waɗannan da ibn jawziya a cikin littafin talbis iblis kwatan kwacin ire-iren waɗannan Allah ya shirar da mu to yace kaga su nasara abinda suke yi shine yawan yin ibada ba tare da ainihin shari'a ba wa ya kunna alallahi ma la ya'lamu kuma su dinga faɗa abin da ba su da ilimi game da shi dangane da Allah sai Allah yana da da sai Allah yana da mata sai Allah ya shiga jikin su sai Allah ya magana da su duk waɗannan ƙarya ce suke wa Allah shine ya kunna alallahi ma la ya'lamu wa li hadha kana salafu سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود da haka daga cikin salaf magabata irin su malin sufiyar dan uyaina da waninsa suke cewa wanda kaga ya fada barna daga cikin malamai mu na musulmai to za ga yayi kama da yahudu domin za ga yana canza magana yana yin ƙarya yana kin hana barna yana ganin ana yin barna baya hanawa yana kuma yin kusuri daga aikin alheri kaga yayi kama da yahudu kenan domin yanzu yana kin yin aikin alheri ne alhalin yana sani wa man fasada min ubadina fa fihi shubuhu minan nasara wanda kuma daga cikin masu bauta ne ya baci to zaka ga shi kuma yayi kama da kristoci ne dan shi yana yi ne bisa jahilci da kuma mai waka yake cewa wa hal afsada dina illa almuluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha so yayi suke bata addini gaba daya sarakuna da kuma malamai miyagu da kuma masu ibada miyagu ahbaru su'in mugayen malamai da kuma ruhubanu ha ai ruhubanu su'in miyagun masu bauta waɗannan uku yace su suka bata addini Allah shirye da mu ga inda yace Sufyan ibn Uyayna a ƙasa yace huwa al-Imam Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran maula bani Hilal sunan shi kenan Sufyan dan Uyayna dan Abi Imran bararre na Banu Hilal kunyatuhu Abu Muhammad wanda sanata 107 lil hijra bil Kufa an haife shi a ƙasar kufa shekara ta ɗari da bakwai wa kana fiƙatan sabtan kasirar hadisi hujjatan babban malami ne daga cikin malaman hadisi limami ne kana wa kana muhaddisa da hijazi fi zamanihi fi makka ya kasance babban malamin hadisi ne a zamanin shi a makka qala fihi hatta qala fihi shafi'i shafi'i yana cewa game da sufyan dan uyana yace laula malikun wa sufyanu la dhahaba ilmul hijazi ba dan maliku da sufyanu ba da ilimi ya ƙare a ƙasar makka da madina kuma haka ne da suka shuɗe haka ilimin ya shuɗe bayan shuɗewan waɗannan da su da ɗalibansu sai aka waye gari gaba ɗaya ƙasar makka da ƙasar madina babu malamai duk malamai sun yi ƙaura sun koma sham da misra da iraki da andalus su kuma an basu da mene illal amaniya kawai sai dai burace burace cewa muke da ka'aba muke da masallacin manzo haka aka yi shekaru ɗaru ɗaru da yawa aru arin shekaru aka yi ƙasar makka babu shahara bata shahara da ilimi ba saboda malaman duk sun kaura lokacin ko waɗannan suke raye babu shakka sun rike ilimin wannan kasashe na Makka da Madina Allah ya gafarta musu malai ce ka karanta littafin sakana Makka wa tufiya biha ama 98 ba'da al-mi'a ya rusu a Makka shekara 198 wa umruhu shekarunsa a lokacin 91 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات محمد ابن سعد a mujallar na biyar shafi na 497 da kuma al-a'lam na zirakli khairuddin zirakli duk da fannin suna nan insha Allah da kuma a cikin mujallar na uku shafi na 105 sai malai ce walaysa hadha mawdu'i sharhi zalika ibn tamiya yace dai wannan kuma har ila yau ba wurin da za a tsaya ana sharhi wannan magana ta sukan dan oyena bane wama wama anna Allah qad hazzarana sabilahu yace duk da yake Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu game da hanyar waɗannan batattu yahud da nasara faqada'uhu nafidun bima akhbara bihi rasuluhu abinda Allah ya hukunta sai ya tabbata kamar yadda manzon shi ya bada labari ma'ana a kaddara kauniya Allah ya riga ya kaddarta lalle sai an samu wasu daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bi sawun yahud da nasara amma a kaddara shar'iyya Allah ya hana mun gane bambanci jama'a a abin da Allah ya ce a aikata to Allah ya ce kar a bi su amma kuma Allah cikin hikimarsa ya kaddara a kaddara ta zartawa kauniya alqaba'iyya cewa hakan sai ya faru sai an samu wasu sun bi yahudu da nasara Allah ya tsare mu daga bansu sai ce mimma sabaqa fi ilmihi kamar yadda ya gabata a cikin ilimin Allah haisu qala fi ma kharrajahu fi sahihaini yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin abin da suka fitar su su Buhari da Muslim kenan a cikin littafansu an abi sa'id al-khudri daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace a radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku dinga bin tarbiya da al'adun waɗanda suka gabace ku hadawal qudzati bil qudzati taki da taki kuna bin kafada da kafada hatta law dakhalu hijra dubbin la dakhaltumu da za shi shiga cikin ramin damo da kuma sai kun shiga eh juhur eh juhur dibbin ko za shi shiga cikin ainihin wato ramin damo da sai kun shiga kuma ma'ana duk abin da suka yi ko mun kunce shi ko mun bala'in shi ko mun rashin dacewar shi sai kun aikata shi qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah al yahuda wan nasara kana nufin wanda suka gabace mu yahud da kirista qala faman yace to in ba su ba suwa warawal bukhari bukhari ya ƙara ruwaitowa fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati ma akhadha al-quruni ba za a tashi kiyama ba sai al'umma ta sun dauki salar rayuwa abinda rayuwa ke kawo yau da gobe rayuwar waɗanda suka gabata shibiran bi shibirin tiki da tiki zira'an bi zira'in kafa da kafa faqila ya rasulullah ka farisin war rumi aka ce kaman farisa da rum qala wa manin nasu illa a ulaika yusu waye mutane ba waɗannan ba kaga can yace yahud da nasara nan kuma yace farisa da rum ishara akan za a bi kitabawa kuma za a bi maguzawa ma kenan wanda ba su da littafi duka bangarorin guda biyu a baya can da yace akwai lamba da ya sauke ta goma sha biyu da yace faman a ƙasa mala yace hadal hadith mil ahadith sayyatul mustafidati fi sihahi wa sunani wal masanid wannan hadisi na daga cikin hadisan da suke shahararru sun shahara a cikin littafin siha da sunan da masanid wa qad akhrajahu fi sayyain min turqin wa alfadhin muta'addida an fitar da shi a cikin bukhari da muslim ta hanyoyi da dama da lafuza daban-daban lakin lam ajid fiha ibaratu hadwa al-qudzati bil qudza sai dai ban samu wannan lafazin na al-qudzati bil qudza dinan da yace ka fada da ka fada ba waladu sayyain muttafaqu alayhi an abi sa'id al-khudri huwa la tattabi anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wannan shine lafazin da yazo a cikin bukhari da muslim na hadisin abu sa'id al haditha bi tamamihi ma ikhtilafin yasirin fil alfas undur ka karanta sahih al bukhari a lamba hadisi na 3320 a cikin fathul bari mujallad na 13 shafi na 300 da kuma sahih muslim a lamba hadisi na 2669 a cikin mujallar na hudu shafi na 2054 amma labdal hadwal qazzati bil qazza فقد أخرجه أحمد أحمد يفتد شيء أتك مسند مجلد نور شافين الأديد عشرين دبير وذكره ابن الأثير في جامع الأصول أن رزين ككرنت لتافا جامع الأصول أتك مجلد نقوم شافين ثلاثين دهول wannan takhriji ne na ainihin lafazan sai ya ce kuma har ila yau can da ya ce daga abu huraira ya ce huwa sahabiyul jalil abdurrahman ibn sakharin dausi babban sahabin nan alaramman hadisi daga cikin sahabbai al'imamu abu huraira abdurrahman ɗan sakhar badausi aslama fi sanatis sabi alil hijira sai dina abdurrahman abu huraira ya musulunta shika ta bakwai bayan hijira falaziman nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa khadamahu ya lazimci zama da manzan Allah kuma ya mishi hidima walidhalika sara aksar sahabati riwayatan lil hadith da haka ya zama yafi kowa yawan hadisai daga cikin sahabbai rawa haisu rawa yayin da ya ruwaito hadisi 5374 wa kana min ashabil sifa as-suffa ya kasance daga cikin ainihin wato ashabus suffa sune talakawa din nan kenan shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nisyana ya taba kai manzo Allah shakawa wato koke na cewa yana da mantuwa fa amarahu an yabsuda ridahu sai manzo Allah ya umurce shi da ainihin ya shimfida mayafinsa fa basatahu sai ya shimfada shi thumma dammahu ya ainihin wato nade shi bayan manzo Allah ya mishi addu'a ya mayar jikin shi kenan ya qulu fa ma nasitu hadisan ba'd daga nan ban ƙara manta komai ba ista'malahu umaru ala al-bahrain sayyidina umar ya bashi gwamnan bahrain thumma sakana al-madinata sannan ya ainihin dawo madina ya dauna wa tufiya biha radiyallahu anhu sanata 59 lil hijra ala al-ashhar ya rasu da shekara ainihin wato hamsin da tara bayan hijira ya kasance dama yana adda yana cewa Allah karka sa na wuce shekara ta sittin bayan hijira ya Allah karka sa na ga mulkin yara sai ko ya mutu kafin a fara mulkin yara ishara zuwa ga mulkin Banu Umayya wanda aka dinga sa kananan yara suka dinga ta'annuti Allah ya gafarta mishi karanta al-bidayati wan nihaya ibn kathir a cikin mujallad 8 shafi na 103 zuwa 114 da usul gaba mujallad na 5 shafi na 315 zuwa 16 a takeice wannan malam ya bada dan labari ne dan hikin nan game da wannan babban sahabi Abu Huraira kaji sunan shi da sauransu babban sahabi ne yafi kowa yawan hadisai yawan karantawa yawan lazimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tunda ya musulunta din nan shi ya makalkalewa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama babu abin da bai tambaya ba babu abin da bai leka ba babu abin da bai karanta ba da haka yi ta ba da hadisai ba a taba jin irinsa ba sai a gurin shi kuma ya ce ya karantar da buhu ɗaya ne daga cikin buhu biyar na ilimin shi sauran ya ga cewa mutane hankalinsu bai kai ya koya musu abu hurara kenan radiyallahu anhu daga cikin ashabu siffa ya da karamomi iri daban-daban labaran shi da ɗarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi nono din nan ya sha ko dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tare da wani nono dan kankani a gaito jama'a ya ga abu hurara yana jin yunwa ya ce ya aka yi ga wani ɗan nono nan amma je ka kira mutane wadda ce ta kaga irin ta ko yanzu wannan abun ma ba zai shehu bani da shi ya ce a je a kira mutane sai da aka kira kowa aka taru manzo Allah yawan wannan na adda ya ce abu hurara ba kowa ya sha haka abu hurara ya dinga mika musu suna suna sha suna sha suna sha sai da kowa ya ƙunshi manzo Allah ya ce mishi kai ma sha ya sha ya sha ya ce mishi ƙara sha ya sha ya ce ƙara sha ya ƙara sha ya ce ka ƙara ya ce na rantse da Allahn da ya aiko ka da gaskiya babu wurin da za a zuba shi ne buhari ya huja da shi akan halarcin mutum ya ci ya sha ya ƙat in ji buhari haka ya ce wallazi ba a saka bil haq la ajidu mawdu'a ya ce wallahi a cikin ciki na dinna babu inda zai shiga to malamai suka ce wato yanzu me dalilin da yasa ya ce wallazi ba a saka bil haq dan ya ga gaskiya ga ta yana gani nono ne ƙwarya guda amma su wajen sittin sun sha sun ƙoshi manzo Allah kuma ya karba ya sha daga inda suka saka bakin su ba ruwan shi da irin wannan felekin a cewa komai disposable yanzu ba haka yake ba mutane ba su shan abu daga wanda wani ya sha ko kofi ko an ya sha sai wurgar da nashi saboda barikanci duka bayan wajen mutum sittin sun sha manzo Allah ya ansa ya sha daga nasu jama'a barikanci ne wala zuba ga sunan ba duk ana biki komai a ce a ci ayar disposable wata nawa mutane masu an fara disposable ɗinsu ba eh mara yanzu an fara mako ana disposable mutane ko da ke mutane ma disposable ne yayi tunda duk wanda ya mutu zuwa yake a birni shi Allah ya shirye da mu a takeice sai da Abu Hurairah jama'a labaran shi suna da yawa labaran shi na gaskiya da sharrorin da makiya suka mashi duk suna nan a cikin littafai da tarihohi duk muna da su anan akwai wani zindiki Abu Rayya yau Abu Rayya mugayen sharri a cikin littafin littafin shi mai suna Adwa'un an Sunnatul Muhammadiyya wannan ba adwa bane ba haske bane duhu ne akan sunna malamai sun yi mishi ca da raddi tun daga kansu Mustafa Subai da makamantansu akwai littafai da dama waɗanda aka mishi da al-Imamu ainihin wannan abin nan Abdurrahman al-Muallim yana da babban raddi da yafi kowanne inganci saboda malamin hadisi ne duk muna nan da su a nan jama'a sun so su ma Abu Hurairah sharri saboda yawan hadisan shi wai sai su ce wai to kwanan shi ma nawa da musulunta ai ai karatu ba wai dadewa bane lazimta ne kuma magana da muke faɗa jiya ne wani zai kati shekara goma sha biyar amma an ka lissafa awoyin da yana karatu ba su fi sati biyu ba wani sai ya bi a cikin shekara biyu sai ya na awa ɗari sai ya fika kai da kai shekara sha biyar awa talatin ba haka bane jama'a to haka Abu Hurairah tun da ya musulunta suna tare da manzo Allah tun safa har manzo Allah ya shiga gida alayhi salatu wasalam idan manzo Allah ya bai shiga gida aka ce sai ya ruga da gudu je tsaya bakin kofa ya ga da wace kafa zai shiga in zai shiga yana kallon bakin shi wace addu'a zai da asuba kan manzo Allah ya fito yana a zauna a bakin kofa sai ya ga ya manzo Allah yake fitowa da wace kafa yake fitowa wani irin kaya ya saka wani takalmi ya kafa shi in manzo Allah yana sallah ana tahiya sai ya leko ya ga yana kada yatsa ne sai ya tambaye shi naga kayi gaba ana sallah kayi baya ya tambayi da dama shi kanshi manzo Allah ya ce na ga kafi kwa kwaɗayin ilimi shi kake wannan tambayi manzo Allah ya mishi wannan shaida ya ce na san ba wanda rimin wannan tambayi sai kai saboda kwaɗayin ilimin ka za ku irin wannan babu mamaki dan an ji ya zama babban malami lokaci kankani kaman kakan tarihi mala albani ne namu Allah ya ji kanshi da gafara da mutane suke cewa ya shekaratu wanda suka san shi tun yana matashi su sun san yayi karatu saboda an ce ko ina haka yake yawo makalar da littafi duk inda ka gan shi yana tare da littafi zai kai niƙa ne za shi shago ne za shi asibiti ne a tashan mota ne ya tare da lissafi bai yin fira ko labari sai ya bude yana karantawa ai kai ko baka da hankali ka san wannan wata zai zama wani abu a yayin da mutane suke tafira ana zaune ana tafira a shagon tailoli ko masu sai da gwalagwale ana jiran kwastoma wani kuma yana nan shi kuma yana ta karatu to ko da littafin banza yake karantawa sai ya fahimce su jama'a balantana littafin Allah ne hadisi ne yake karantawa ba kakka mamakin bayan shekaru dan kaji ya iya wani abu domin dama ya sa wa kanshi tsarin da zai iya amma saboda zalunci da hasada mutane sai aka ce waye shi karatu an dai ji akwai karatun amma ana so a san waye shi yayi sarki ya tabbata ga Allah dole sai mutane sun da cewa su mutanen banza ne tunda dai kun ji karatun ai yayi dan karatu in ba a yi shi ba ai ba a samun shi ko cewa yaushe ya karatu e itirafi ne cewa an ji akwai karatun amma ana tababa ne yaushe aka yi shi to kaji wai kwamfuta yake bi kashi ma kwamfuta ta zo kafin kwamfuta zama malaya da karatun shekaru talatin bayan ka ji karatun shi irin na yanzu ne Allah ji kanshi da gafara irin shi ne irin haka ne bambancin kawai zaka san cewa lalle zamani ya canza zaka ji wasu misalan da wasu yanayi amma doron karatun wala ko wadanda na bayan ma sun fa na yanzu ma dan dandanan karatu ma mu suwa na baya can shekara ashirin tsabar madara ilimi wala ta fi fitowa saboda lokacin ma babu labarin siyasa babu rigingimu na duniya haka karatu ne kawai zallan shi inda karatu ne ma kuma wanda aka yi da in ka ji an maimaita shi zaka ji kare shi din ne zaka ji dai irin dai hujjojin ne irin taban ne tabbas akwai karatun kenan a shahid shi ne cewa karatu sai an yi shi kuma gwargwadon dadewa kana yin shi ba dadewa a cikin shekaru ba dadewan ba wai lamba shekaru ba a'a dadewan bautuwa shike sa iya karatu dadewan bautuwa ba karatun addini ba komai ma haka ne jama'a ina fata mun fahimci wannan me yasa zaka ga misali wani yanda ya shekara goma yana hawa mota amma duk hawa motar shi me yake yi daga cikin Zaria ya je office ɗinsa ya je office ɗinsa a Anafuri shikenan ko a cikin Samaru iyaka abin da yake kenan yayi kokari ne in akwai wani biki ran Asabar ya je Kaduna wannan kuma su ɗaya ne a shekara ya shekara goma sha biyar yana yin haka da mota sai wani ya biyo shi kuma ya je koyi mota a tasha cikin shekara uku ya je lagos sawu talatin ba zai yafi wannan iya mota ba saboda ya shiga kwakwarmiya da mota an za a kira kilomita ɗin da ya tuka sun ninninka na wancan da aka sai a ga wani ya da shekaru talatin yana tuka mota ko sha biyar da muka ce wannan kuma da shekara uku amma ya fi shi iya mota domin mai wancan abin da yake da shi tajriban kankanuwa ce dadewa aka yana yi kawai to haka karatu yake jama'a haka karatu yake me yasa muke waye gari yanzu galibin malaman da suka koyar da mu a primary da secondary da mun fi su wayo saboda dukan su yawancin su grade 2 ne kawai da su iya kashi kenan yanzu kuma an yi digiri an yi masters wannan yayi NCE wani yayi postgraduate diploma wani ma farfesa ne kuma dalibin ga malamin shi kuma mai grade 2 kuma malamin ya girme shi a fara karatu ya fi shi shekaru amma shi ma yadda wannan ya fi shi ilimi to abin da yake faruwa kenan mutane ba sa ganewa sai mutum ya ce wai tun yaushe muke yin kaza yaushe ku dauka taso yanzu ku fi mu ai shekaru lambobi ne kawai lambobi ne kawai jama'a ba ba ba su ne hakika ba mun fahimci wannan da su ne hakika ko to da ba da ra'ayi wanda ya aka riga shi haifa ya riga mutuwa sai a haifa wani a gaban ka kuma ya mutu a gaban ka kaga inda lambobi ne ya kamata sai lambobi ka san kare nashi sannan su ka kare amma ba ruwan Allah da wannan Allah shirye da mu shine sai ma da yake cewa bayan da ya gama tarihin Abu Hurairah yake cewa fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi mudahati lil yahud wan nasara manzo Allah ya bada labarin cewa za a samu kwaikwayo da yahud da nasara a cikin al'ummarsa wa hum ahlul kitabi yahud da nasara sune mutanen littafi wa mudahati li farisa war rum da kuma kwaikwayon farisa da ruma wa humul a'ajim sune maguzawa wanda suke kafircin su ba littafi wadancan kuma kafirci alhalin suna da littafi wa kad kana sallallahu alaihi wasallam yanha an tashabbuhi bi haula'i wa haula'i manzo Allah ya kasance yana hana kwaikwayon wadancan yahudan nasara da kwaikwayon wadannan sune farisa da rum walaysa hadha ikhbaran an jami'il umma wannan kuma ba labari ne akan cewa dukkanin al'umma za su zama haka ba bayan mun ji cewa Allah ya hana manzo Allah ya hana alayhi salatu wasalam sannan kaddara ta tabbatar da sai an samu amma kuma ba duka bane sabon magana shine ba duka bane bal qad tawatara anhu hadisi ya zo mutawatiri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu la tazalu ta'ifatun min ummati zahiratan 'ala al-haqqi hatta taqumu as-sa'a Allahu akbar manzo Allah yace wasu daga cikin al'ummata ba za su gushe ba akan gaskiya suna bayyana gaskiya suna tsayuwa akan gaskiya har tashin alkiyama za a dinga samun tawagar wasu mutane za su tsaya akan gaskiya ko da mafi yawan mutane sun biye wancan rashin gaskiya to su dai suna na akan gaskiya wannan hadisi malam yace jaa zalika fi ahadith sahiha wa mustafida ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akhrajaha al bukhari wa muslim an samu hadisi da dama sun zo akan haka wanda bukhari da muslim suka fitar wa ibn majah wal hakim fi mustadrakihi wa ahmad fil musnad da kuma tirmidhi wa ghayruhum kaseer malam malam nasir aka yake cewa wa aktafi bil isharati ila al ahadith fi sahihaini zan takaice da isharar sa a cikin bukhari da muslim faqad akhrajaha al bukhari a lamba hadisi na 3640 anil mughith ibn shu'ba kama akhrajaha an muawiya bi lafzin akhar a lamba hadisi na 3661 a cikin fathul bari kenan muslim kuma a lamba hadisi na 1920 daga sauban da kuma lamba hadisi na 1921 daga ainihin mughira da lamba hadisi na 1037 daga muawiya duka wannan ya tabbata daga sahabban nan wa akhbara sallallahu alaihi wasallama anna allah la yajma'u hadhihi al-umma ala dalala kuma manzo Allah ya ba da labarin cewa Allah ba zai hada al'umman nan tashi gaba ɗaya ta bata ba wa Allah ya zala wa Allah wa anna Allah la yazala yazalu la yazalu yughrisu fi hadha ad-din gharasan yasta'miluhum fihi bi ta'ati kuma Allah ba zai gushe ba yana dasa wasu mutane a cikin wannan al'umma suna yana aiki da su wajen yi masa biyayya Allah zai dinga tsamo mutane yana aiki da su dan su masa biyayya dan su karantar da addinin shi na gaskiya suna ce akai a ƙasa mala ya ce da a zalika fi hadisin a kharajahu tirmidhi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah ya ce inna Allah la yajmi'u ummati aw qala ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala dalala yace Allah ba zai hada al'umman manzon Allah Muhammadu ba alaihi salatu wassalam akan bata wa yadullahi ma'al jama'a hannun Allah na tare da jama'ar musulmi wa man shadda shudda fin nari wanda diya ainihin wato fandarewa al'umma musulmai zai fada cikin wuta hadisi mai lamba ta 2167 wa qala tirmidhi yace wa hadha hadisun gharibun min hadha alwajh wannan hadisi ne gharibi ta wannan fuska walal hadisi shawahid ma'ana da ifi kenan dan tirmidhi yace garibun kai da ifi yake nufi yace amma hadisi yana da shawahid a cikin musaddaq na hakim mujallad 1 shafin 115 zuwa 16 da kuma littafin as-sunna ta ibnu abi asim a cikin hadisi mai lamba ta 80 da 82 da 83 da 84 da 85 a cikin shafi na 39 da kuma shafi na 41 da shafi na 42 wa zakarahu suyuti fil jami' as-saghir wa zad fi suyuti ya ambaci wannan a cikin tafin shi al-jami' as-saghir kuma ya ƙara da lafazin wa yadullahi ala al-jama'a wa man shadda shudda fi an-nari wa qala yace hadisun hasan tirmidhi suyuti yace hadisi ne kyakkyawa ka duba jami'us sagir a mujallar na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas a lamba ta dubu ɗari takwas da goma sha takwas wasahul albani fi sahih jami'us sagir wa ziyadati a sheikh muhammad nasir din albani ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi na sahihul jami'us sagir wa ziyadatihi a lamba ta dubu ɗari takwas da arba'in da hudu walahu shahidun aidan fil musnadi a cikin mujallar na biyar shafi na ɗari da arba'in da biyar an abi zarin wa minhu a ciki ya ce fa inna allaha azza wa jalla lan yujma ummati illa ala huda Allah subhanahu wataala ba zai hada wannan al'umma ta ba sai dai akan shari'a wa fi sunan darimi a cikin sunan Imam darimi a cikin ainihin wato mujallal na daya shafi na ainihin wato 29 afwan fil muqaddima yace babu ma utiyan nabi sallallahu alaihi wasallama min al-fadli babun da ke bayani akan abinda aka bayo manzo Allah na falala wa fihi wala yujmi'uhum ala dalala daga cikin falal da aka ba manzan Allah shine Allah baya hada al'umma shi akan bata wannan duka takhrijat ne na waɗannan hadisai da Malam Ibn Taymiyyah ya kawo ina fata mun gane wannan hadisi ya inganta bi majmu'i turuqihi insha Allah sai yace okay bai gama takhrijin ba ko na'am lamba tara da yake cewa can da yace jaa zalika fi hadisin akhrajahu ibn majah fil muqaddima okay mun karanta wannan fil muqaddima a lamba na 8 shafi na 100 na مجلد شافي نبير أن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله يتي لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته الله بدي غشي بينا دس وسمتاني أتكي وانا الديني yana aiki da sojan da'asa wa fi musnad ahmad bin nahwihi aidan an abi ambat al-khawlani a cikin musnad mujallad na shafi na 200 walam ajid man takallama an al-harith min al-a'immati yace ban samu wani wanda ya magana akan isnadin wannan ba daga cikin limamai lakin rijaluhu laysa fihim da'ifun yutraku hadithuhu yace amma dai mazajen hadisin babu wani mai rauni da za a ce za a watsi da hadisin sa musamman kuma ma'ana tana da shawahid wanda suke tabbatattu daka bil jumla hadisai ne ingantattu insha Allah sai ce fa'ulima bi khabarihi siddiq sai aka sani ta hanyar zancen da manzon Allah ya bada labari na gaskiya annahu cewa yadda abin yake fi ummatihi a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qaumun akwai wasu mutane mustamsikuna bi hadiyi za su kasance masu riko da shari'arsa allazi huwa dinul islam wanda wannan shari'ar nashi shine addinin musulunci mahdan tsantsar musulunci wa qaumun kuma za a samu wasu mutane munharifuna za su karkata daga musulunci su koma ila shu'batin min shu'abil yahudi zuwa wani tafarki daga cikin tafarkin yahudawa au ila shu'batin min shu'abil nasar ko wani tafarki daga cikin tafarkin kiristoci wa in kana rajulu la yakfur la yakfuru bi kulli inhiraf yace duk da yake fa shi mutumin da aka same shi musulmi ya karkata zuwa ga wani tafarki na yahudu ko nasara ba a cewa ya kafirta duk din ya karkata ba kowane karkacewa ne ke kafarta shi ba wala yafsuqu aidan wa qad la yafsuqu aidan kai halama ba zai zama fasiki ba bal qad yakunu lin hirafu kufran amma fa ana iya samun da zama kafirci wa qad yakunu fisikan yana iya zama fasikanci wa qad yakunu ma'asiya yana iya zama sabo wa qad yakunu khata yana iya zama kuma kuskure ne ba tare da ma ya sani ba haka ba za a yi mishi hukunci kai a ce ka zama yahudu ko ka zama nasara dan kawai an ga yayi wani abu wanda yake irin na yahudu ko nasara ba alal misali mutum ne je siyo riga ashe akwai wani zane na cross mai ma sani ba a jikinta kaga wannan kuskure kawai sai a mashi tambihi sai ya cire ko ya sai da dai da ita amma wanda misali ya saka cross da gangan to ya danganta shi kuma da gwargwadon imanin shi da abin yana musulmi ya sa cross yana ganin cewa gayu ne kawai yake kaga wannan sabo ne ma'asiya ce ko ko yana ganin yayi ne ko makamancin haka ko kuma yana kudirce cewa cross din nan yanzu wani alama ne sha'ira ce ta addini shi da zama kafirci kenan to gwargwadon dai haka kafin a mai hukunci sai ainihin an tantance sannan yana da kyau jama'a mu san cewa hukunci game da kaza kafirci ne akwai akwai akwai wato akwai akwai gate shine idan kai malami ne mai wa'azi zaka dinga hukunta ayyukan ne wa yake hukunta a ayan shine mujtahidi ko alƙali alƙali wanda in yi hukunci ya ce to azarta shike cewa wane ya kafirta wane ya zama zindiki wane ya zama dan bid'a wane ya zama kaza saboda shi alƙali ne yana da ainihin wato hukunci a hannun shi da zartawa ko ko malamin da ya kai mujtahidi duk wanda ya wannan ci wannan sai dai ya hukunta da hukuntawa wasu ya ce malamai sun ce wane kaza ne malamai sun ce wani abin da ya yi kaza ne amma ba wai kawai mutum ya mai da kanshi alkali akan imanin mutane ba wannan ya da matukar hadari ga nashi imanin ina fata mun fahimci wannan na'am
wanda da gangar ya sa amma don wata bukata ne misali kamar ana rikici haka sai zo wanda ya ci a garin ya mare to rikicin ya riga ya kalle ba shi da kalle
to wannan yana da nashi muhallin daban kaga ya zama illa an tattaku minhum tuqa kenan eh da ya hakura an kashe shi ya fi mashi alheri amma tunda ya ga ba zai iya hakura kashe shi ba ya fi sanya rayu babu laifi ya haka dan ya tsira sai dai wannan fatawa ita ba a sakin ta a sake sai in ya faru ne sai a ce mutun ya ba kanshi fatawa wanda ya samu kanshi a cikin wannan kuce shi ya kamata ya ba kanshi fatawa me ya kamata yi miki ganin ya dace in ma an ce ya ce hallelujah ne ya ga zai iya faɗa yana iya faɗa amma da zai ce ba zan faɗa ba a kashe shi ko ya fi mishi alheri ma'ana ya tabbata a imaninsa a halaka shi a matsayin an kashe mumini sai ya fi mishi alheri amma in ya ga da sauran bukatu a duniyar nan kuma ya ga zai iya tunda a yan samu a cikin sabbai ma wani yayi ko ba ga ammar ba ko an sa shi yayi manzonu suke na kafirci kuma za Allah ya ce mishi ba kuma kana iya yi ko da gobe sun tare ka yana da wannan wujihar wallahu a'lam ya danganta ne ga yadda mutum ya samu kanshi tambayar asali shine mutum ya samu kanshi a cikin wani wuri da ake fitina kankanin arna kamar misali a irin kasashen na kudancin Najeriya an riga an fara fitina sai ya shiga irin ta kiristoci dan ya samu ya tsira kamar ya sa cross kuma kamar haka Allah ya tsare mu to sai ma da yake cewa wa hadha al-inhirafu amrun tataqabahu ittiba'u wa yuzayyinuhu shaytan yace kaga wannan karkatar da ake magana al'amari ne wanda ɗabi'un mutane suke hukunta su kuma shaydan yake ƙara zayyana wa mutane shi akwai abubuwa ne waɗanda suke mugayen al'adu ne na yahudu amma shi ɗin sai dinga ƙara zayyana wa mutane su jama'a yanzu jama'a ku kalli abu kankani shine al'amari dangane da gemu ku dawo ga yadda shi ɗan ya canza mutane tunani game da matsayin gemu jama'a ana ganin ma wanda ya bar shi to ba ƙauye ne shi bai iya gayu ba yau shi zaka bar gashi a jikin fuskar ka haka shi ɗan yana zayyana mutane cewa a gara su aske gara su dinga gyarawa yanzu ai kaza ai imani a zuciya ne ku dawo gani jama'a har a cikin ahlus sunna da wanda ake cewa har a cikin salafiya mutane suna aske gemu karewa dai suna kina a Najeriya ko a nan kasar dai jama'a masu barin gemu to sai fa wanda Allah ya taimaka ire-iren ustazan mu dinnan ga sanin da yawa yau a nan darul hadis da makamantan su Allah ya tsare ta amma za ga mutane shi dan ya riga ya riya musu mugun tanani game da gemu haka game da wando za ga malami mai wa'azi a mabarin izala amma wandan shi kaman kaman na shedan wandan shi ya take rabi kuma zai kawo maka tawili cewa ai wannan ba shine muhimmi ba duk ya manta hadisan duk ya manta kaza da makamantansu kaga shedan ne yake zayyana wa mutane wannan abubuwan kalla kaga game da al'amura na bukukuwa na aure da ta'aziyya da jana'iza da makamantansu yana shedan ya zayyana wa mutane abubuwa har sun daina ganin munin su ma abubuwan da duka an sani fa cewa ba al'adar musulmai bane al'adar kiristoci ne da yahudawa amma ana yi saboda ɗabi'u mutane suna son irin wannan shagalin kuma shedan na ƙara nuna musu cewa wannan ba shine komai ba ba komai bane wannan ba komai bane falidhalika umira al-abdu bi dawami du'a illahi subhanahu bil hidayati ila al-istiqamati da haka aka umurci bawa da ya zama cikin dimantan addu'a wanda yake a Fatiha din nan dan Allah ya bashi istiqama allati la yahudiyyata fiha wala nasraniyata aslan istiqama da babu yahudanci babu nasaranci a cikin tafaufau shi sa kullum sai ka karanta fatiha akalla kafa goma sha bakwai a sallolin tun daga asuba zuwa isha don ya zama kana tare da wannan addu'a kullum kana maimaita ta kowace raka sai an karanta fatiha kowace raka sai an karanta fatiha wannan fatiha me a cikin ta addu'a cewa Allah ya baka istiqama kar ka zama yahudu kar ka zama nasara kar ka koyi da su kar ka koyi da waɗancan wannan yana mana muhimmancin al'amari na istiqama kenan wa ana ushiru ibn tamiya yace ni ko anan zan yi ishara ila ba'dil umuri abadi umuri ahlil kitabi wal aajim zuwa ga wasu al'amura na kiristoci da maguzawa allati tuliyat biha hadhihi al umma wadanda aka jarabci wannan al'umma da su liyatajannabal muslimul hanifu dan musulmi wanda yake akan hanya madaidaiciya ya guje al-inhirafa ya guje wa karkacewa an siratal mustaqim daga barin hanya madaidaiciya Allah ka tsaye mu ila sirati ila siratal maghdubi alaihim kai ya zama ya karkata zuwa ga tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su aw dalina ko tafarki wadanda Allah ya batar da su qala Allah subhanahu domin Allah yana cewa wadda kaseerun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq yace da dama daga cikin yahudu da nasara suna so ne ina ma da su dawo da ku kafare bayan kun yi imani saboda suna muku hasadan imanin da Allah ya muku falala da shi bayan suna sanar cewa kan gaskiya kuke ku duba ga jama'a wannan shine tsantsar abin da ke faruwa yahudu da nasara sun san cewa musulunci gaskiya ne yahudu musamman sun san musulunci gaskiya ne su ba su bi ba kuma ba su so su bar ku ci gaba da bi sai sun suna so ku dawo kuffaran ku zama tsantsar kafirai hasadan min indi anfusihim saboda tsabar hasada da suke fama da ita bayan sun san gaskiya ne fa zammal yahuda ala ma hasadul mu'minina ala al-huda wal ilm sai Allah ya zambaci Yahudawa ya kyare ya kyare su saboda abin da suke wa musulmai hasada na ilimi da shari'a da haka yanzu abu uku ne anan siffofin su san ka ga wani ya bata to siffa Yahudawa ne ya zama kana so ka ji wani ya bata siffa Yahudi ne baka san mutane su samu shari'a da kuma ita kanta hasada ita ma siffa Yahudi ne mun gane wannan jama'a da kuma kin gaskiya bayan ta bayyana maka duk wannan aya tana bayyana haka gaskiya ta bayyana maka ka kita ko ka zama mai hasada ko mai son ka ga mutane sun bata duka siffa yahudawa ne zai fara magana akan su yace wa qadubtu li ba'dil muntasibina ila al-ilmi wa ghayrihim bi naw'in min al-hasad liman hadahu Allah bi ilmin nafi'in aw amalin salih yace kamar da aka jarabci wasu daga cikin waɗanda ake danganta su zuwa ga ilimi waɗanda ake cewa wai malamai ne za ga sun samu jarabtawa ta mene da wani nau'i na hasada da suke wa duk wanda Allah ya bashi shari'a ilimi mai amfani ko aiki na gari wa huwa khalqun mazmumun mutlaqan yace wannan hali ne abin kyama kai tsaye kaga wannan aikin alheri kace riya fa yake yi ka shiga zuciyar shi ne waye gaya maka ana gane riya mala'ika da ke rubuta ayyukan mutane bai san suna riya ba jama'a Allah ne kawai ya san wane ikhlasi yake wane riya yake da haka mala'iku za su kawo littafan ga ayyukan sai Allah ya ce a sheke su baya su Allah ne kawai zai kama mutum da wannan laifin cewa ƙarya kake yi kayi ne dan a gani kuma an gani ƙarya kake yi kayi ne dan a ce kai jarumi ne kuma an ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce kai mai kyauta ne kuma an faɗa har mala'iku in sun rubuta cewa wane ya kyauta wane ya jihadi wane ya aikin alheri ba sa yin taliki su ce amma fa na wane riye ne babu inda ba su yi wannan talikin ba domin wannan yana cikin zuciyar mutane ne kuma Allah kadai ya sa abin da ke cikin zuciya ya alamu kha'iratal a'yun kuma tukhfi sudur na'am ya wato idan ka iya tabbatar da sufofin riya in ka iya tabbatar ka ce ina tunanin wani fari ya yake misali in dole sai ka faɗa kenan ko ina fatan wani riya yake eh su ne amma alaga wata malam me sufofin riya ya kamata a san me sufofin riya ko in dai ba ikirari mutum ya ce wallahi ne fa duk abin da ke riya nake ina ga wannan zai iya zama siffa ikirari amma duk wani abu wanda ba wannan ba to ina ganin ya da matuƙa wahala ka iya jazmun cewa riye ne dan gashi nassi ne na Qur'ani cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura da kuma cewa za a zo da ayyukan mutane sai suna suna suna ganin sun yi Allah ya tambaye su me kuka yi wani ya ce shi malami ne mai karantarwa wani ya ce shi soja ne na musulunci mai jihadi har an kashe shi wani ya ce shi alhajin birni ne mai kyauta Allah ne kawai zai ce duka ƙarya suke mala'iku ba su iya bada shaida akan cewa wannan abin da suke riya bane ko ikhlasi abin nufi shine mutum ya tsara bakin shi daga ganin wani na yin aiki kace riya yake ko da riya yake kaddara ya tabbata riya yake to kai ma ka bata aikin ka fa domin kai kuma yanzu kayi gulmashi kaga kun yi bawan bawan kenan shi ya aikin shi Allah bai karba ba kai kuma kaddara ka da wani aikin da Allah ya karba yanzu ka bata shi ta hanyar zagin wani ranar alkiyama a kyan sarriyar shi kai kuma a kwashi ayyukan ka kadai na ikhlasi sai a bashi kaga waye kwana ciki kenan kai kwana ciki da kake su kama shi hukunci shi sa laraba sun gaskiya da suke cewa al'aqilu man menene suke cewa wanda wanda wanda sharrin kanshi ya hana shi ganin sharrin wannan man talafazin karin magana mai hankali shine wanda sharrin da shi yake tare da shi ya makantar da shi daga ganin sharrin wani jama'a mu kiyaye bakin mu game da haka wa alaikum salam wa
na'am eh
yau to yanzu abin da yake sunan shi alfahari sunan shi alfahari abin da yake idan yana yin shi da tsantsar kawai yana yi ne babu wata maslaha alfahari sunan shi matsayin shi daban shi ma babu kyau amma ba dole ne ya zama ayyukan da yake riya bane alfahari ba dole ya zama sai mutum yana riya ne sannan zai alfahari ba akwai wanda da gaske ne aikin alheri yake amma ya jira ya jira a faɗa ba a faɗa ba ko sai ga dole sai ya faɗa shi kuma sai ya yi alfahari shi ma yana iya ɓata mai ayyuka amma dai riya kamar ikhlasi ne aikin zuciya ne wani bai iya yin bai iya ba da shaida akan aikin zuciyarka misali yanzu duk abin da muke gani na ƴan uwanmu musulmai na imani da addini ai da zahiri muke masa aiki ba ganin masu wuta tazkiya in suka ce wane wane mutumin kirki ne sai ka san ce wala nuzakki ala allahi ahada ko nahsibuhu kadhalika wallahu hasibuhu muna fatan mutumin kirki ne amma Allah shi ne mai sakamako dan shi san zuciyarsa ana so ne wato ka wakiltawa Allah wannan imanin na gaibu kada kai shishigi game da shi yafi mutum zaman lafiya babu shakka babu kyau mutum ya dinga cika baki akan ayyukan shi na alkhairi hakan na iya bata mai ayyuka don alfahari bai daga cikin siffofin mutane na kirki cika baki duba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kama sai ya faɗi wasu alherai nashi ne saboda Allah ya mishi wahayinsu kuma babu yadda za a yi wani ya ba da labarinsu sai shi sai da ya dinga yin togaciya ana sayidu wala da adam wala faha in bai faɗa ba inda za a ji wannan labarin wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard sai ya ce wala faha wa ana awwalu shafa'ati wala faha wa ana awwalu dukhul jannati wala faha kaga karatu ne yake karantawa ilimi ne na gaibu Allah ya sanashe shi amma tun ya da alaka da shi kanshi bizat don kai ya bayyana kamar alfahari ko kuma ya sunanta wa mutane su dinga ba da labarin irin wannan falalata su sai ya maza ya dinga togaciya to in ta kama sai kayi haka babu laifi malamai suka ce kana iya wannan togaciyar ina ba da jama'a fahimci wannan dan kan mutum ya fada cikin rudu wallahu alam abin nufi dai shine jama'a mu daina zangayi akan yiwa zakatan mutane hukunci mu bar wannan aikin Allah ne shi ya san zakatan mutane malam da yace yana daga cikin abin da Allah ya jarabci wasu daga cikin waɗanda ake danganta su ga malanta shine hassada da suke yi ma wanda Allah ya shirye shi zuwa ga ilimi mai kyau ko aiki na gari in yayi aiki na gari sai a ce hasada ne in an ji shi da ilimi a ce a ce yaushe ya karatu da yana daga cikin irin wannan hasada ko a ce yaro ne karami bai da shekaru ko ya ki shiga kungiya ko a ce ya raina malamai ko kuma a ce ba shi da malami irin sharin da aka yi ta wasu malam albani Allah ya ji shi da gafara ko a ce yana yana takama da ilimi duk ana faɗan wannan duk ire-iren waɗannan suna tasowa ne daga hasada da malamai suke da shi da ya ku malamai hasada na daga cikin al'ada ainihin yahudu wa huwa fi hadha al-mawdi'i min akhlaqil maghdubi alaihim a wannan wurin irin wannan hali hali ne na waɗanda Allah ya fushi da su qala subhanahu Allah yace inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura Allah baya son mutumin da ya zama ainihin wato mai cika baki mai alfahari muqtala wanda yake mai jiji da kai fakhura mai cika baki shine magana da yanzu na ake alladhina yabkhuluna wanda suke rowa wa ya'muruna nasu bil bukhli kuma suna ce mutane ku dinga rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna ɓoye abinda Allah ya ba su na falala fa wasafahum bil bukhli kaji sai Allah ya sifanta su da rowa allazi huwa al bukhlu bil ilm shine rowan ilimi wal bukhlu bil mal da rowan kuɗi wa in kana siyaqu yadullu ala anna al bukhla bil ilmi huwa al maqsud al akbar duk da yake magana ta nuna cewa rowan ilimi shine kan gaba wa kadhalika haka na Allah ya sifanta su wasafahum bi kitman al ilmi fi ghairi fi ghairi ayatin a aya fiye da guda ɗaya Allah ya siffanta su da cewa suna ɓoye ilimi misal qauli ta'ala kamar fadan Allah da yake cewa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinannahu lin-nasi wala taktumunahu yace Allah ya dauki alƙawari ga waɗanda aka baiwa littafi cewa sai kun faɗi gaskiya ba za ku ɓoye ba amma kuma sun ɓoye din wa qaulu ta'ala da kuma Allah yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi lalle waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na shari'a da gaskiya bayan mun bayyana wa mutane a cikin littafi su kuma suka boye Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna yace Allah ya ce waɗannan Allah ya tsine musu Allah ya zika mala albani da yazo fassara nan yace wa yal'anuhumul la'inuna yace duk masu tsinuwa su dinga sawa da su yace in zaka tsinewa ne fa yake ce da masu boye gaskiya in zaka tsinewa barayi yake ce da masu boye gaskiya shine ma'anan wa yal'anuhumul la'inuna yace duk a dinga tsine musu saboda sun zama wato tsinannu a wurin Allah illal ladina tabu yace sai wanda suka tuba ila akhiril aya wa qawluhu da fadan Allah innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wanda suke boye abinda Allah ya saukar na littafin shi wa yashtaruna bihi samanan qalila suna siyan dan abun duniya kankani a basu wasu yan kudade su kifa dan gaskiya ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wadannan ba su cin komai a cikin ainihin wato cikunnansu sai wuta malami yan siyasa su bashi kuɗi ya ƙi faɗan gaskiya to wuta suka ba shi wa ƙala ta'ala Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in suka gamu da mu'minai sai su ce mu wai mu'minai ne fa mu ma yan salafiya ne wa idza khala ba'dhum ila ba'd in suka koma gefe qalu atuhaddithunahum bima fata Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilu ce ka gan ku dai yanzu nan za ku dinga ba su labarin abin da Allah ya muku buɗi da shi ne dan su kafa muku hujja ku ba ku san ku ba ku da hankali ne to shi za ku buɗe abin nan ɗinku za ku buɗe musu cikinku ba ku da wani sirri shine sai malami ya ɓoye karatu ya ƙi koyarwa wai don ka a kamo shi a karatu ko kuma don ka a san wani abu da yake wanda ba gaskiya ba sai ya ƙi faɗan karatu irin da malaman daɗin nan suke kaje karatu sai a biya maka rabin layi ko layi ɗaya da rabi sai a ce ya isa risala sai kai shekara uku kana kana kana gwagwarmaya da ita littafin sati biyu Allah shirya da mu sai ya ce fa wasafa al-maghdubi alaihim bi annahum yaktumuna al-ilma ya siffanta waɗanda ya fushi da su akan cewa suna koya ilimi taratan bukhulan bihi wani lokacin suna koya ilimin ne saboda suna rowa ilimi wa taratan wani lokaci kuma itiyaban an izharihi bid-dunya suna zaben duniya dan su ki bayyana shi wa taratan khawfan wani lokaci kuma suna jin tsoro ne min an yahtajja alaihim yuhtajja alaihim bima azharuhu minhu a kafa musu hujja da ilimin da in ya bayyana sai a ce to alagawa ta malam yanzu ka ba da kake ai wannan karatun ya cika to don ka a kafa mashi wannan hujja sai ya ki faɗan gaskiya ya ɓoye ta dole daga cikin tsofin malamai waɗanda suke sun yi kama da yahudawa idan suna yin su kaga shine wannan karatun da ake cewa dama karatun iktida'u to ka tsumagiyar kan hanya ce sai kowa ya duba sai ya gyara ai ta gyarawa don kai zama mun zama kamar fitila muna haska wasu muna kona kanmu abinda ka duba a karatun nan kaga ya cika to ka gyara kawai ba sai ka ga kowa ba sai ka tuba ga Allah Allah ubangiji ya tsare mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum jama'a Allah dan saurara akashi zama idan za su tuna